الثاني عشر sai bazali na goma sha biyu daidai انشقاق القمر وهمس to الشمس za ku ji magana yadda aka kece wata da yadda aka tsare rana ta tsaya gam saboda alfarman mai alfarma Mm.
قال الله تعالى Ah, Allah madaukakin zargi yana faɗa daga cikin alkur'ani mai girma اقتربت الساعة وانشق القمر Mm.
وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر Mm.
أخبر تعالى بوقوع انشقاقه باللفظ الماضي to kaji Allah ne labarta mana bi hukumi in kirayi da aukuwar kecewar wata da labazin mari da labazin an riga an ya fice mhm.
وإيراد الكفرة عن da آياته kuma bijireniya wanda su kaburawa suka yi an ayati ga ayoyin ubangiji mhm.
وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه wa jama'a sun yi jama'ar mubazziruna malamai masana tafsirin alqur'ani wa ahlus sunna da ahlus sunna wal jama'a ala wuqu'ihi na cewa lalle kejin watan nan fa ya riga ya auku Mm.
أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه حدثنا القاني سراج بن عبد الله حدثنا الأسيلي حدثنا المروزي حدثنا الفرابري حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شوبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جربتين
Ala. marwacin hadisi ya ce da mu in shakar kamaru wata ya riga ya kec an yi haka ne ala ahadin rasulullahi a zamanin wannan annabi namu firkatai sai da ya rabu gida biyu Mhm.
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه
firkatin ɗaya rabin watan faukar jabali an gani a saman dutsen hira ko dutsen abaku bai su firkatin ɗaya ɓangaren duna hukuma bayansa mhm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا lokacin da wata ya dare gida biyu ya dare ya kece annabi ya ce ishadu ala anni rasulullahi صلى الله عليه وسلم ku gani da iyadu ku shaida ga wata ya dare ka ce tayin kiyama za a yi annabi ya ce ku shaida masu rabo sun shaida wanda ba su da rabo ba su shaida ba Eh, duk lokacin da kai wata ya ke ya ka ce tayin duniya za a yi to amma an yi alfarman wannan annabi na صلى الله عليه وسلم annabi ya ce ijadu ku shaida ku shaida ko da ba ka gani da aka ce ka shaida wani ya shaida maka Mm, ko ba ka ji da aka faɗa ka ka san hankali ya tashi iya mana ba lahira ba ba tayin kiyama ba ba kuma kaga wata ya rage gida biyu ka kasa gaskata wannan annabi ai kaga rage da ban yayi nisa yayi nisa iya mana mm.
وفي رواية مجاهد a wani ruwaya da ba wannan ba na mujahidu ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم kaji sabai suka ce mu ganau ne ba jiyo ba muna tare da annaba aka yi mm.
وفي بعض طرق الأعمش Amai ya zo بمنن daga tabarkin Amai yana cewa بمنن
diminan amina ne ورواه أيضا عن من ابن مكة.
مسعود الأسود an ji daga ibn mas'ud al-aswad yana cewa وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر kaji yace sai da muga wata dutse tsakanin wancan dutsen wannan watan da wannan tsakanin sai da aka ga dutse tsakanin watan guda biyu ورواه عنه مسروق wazaruki ya rawaito أنه كان بمكة an ce lalle hakan ya faru ne a birnin makka وزاد فقال كفار قريش كذا وكذا
kafiran ya suka faɗa maganar da bai dace su faɗa ba
نعم فسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا
haka aka yi فأتوا فسألوهم فأخبرهم أنهم رأوا مثل ذلك sai da fasika aika gari gari a a tambaya suka ce wai yaya kuma kun ga haka Mm.
wa ka samra kandi an rahaki na hawahu kuma an samu hikaya daga samar kindi daga ruhayi na hu misalin haka Mm.
وقال فقال أبو جهل كذا وكذا كذا.
فبعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا Kaji Abu Jahal ya ce bai da ba sai ya aika gari gari wai an tambaya an ji a kowane gari an gani fa ba su ya aika ila ahlul afaqi zuwa mutanen sasanni a dadan zuru a gani ra'au zalika wai su ba can garin su sun ga haka amla ko ba su gani ba to فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا mutanen wasu garin suka ce wai har china har america suka ce mun ga wata ya dare to ina ruwan allah abuja da ran sai ya bashi faƙalu فقالوا يعني الكفار كذا وكذا ورواه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه kaji abuja ya faɗa abin da bai dace ba shine kuma aka samu ruwaya daga masa'udu dan alƙama
نعم فهؤلاء العرب أبت عن عبد الله Wasu waɗannan sun ji daga Abdullahi yana cewa وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وهزيفة وعلي وجبير بن مرعي رضي الله عنهم duk wannan sun rawaito.
فقال علي من رواية أبي هزيفة هزيفة الأرحبي انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله عنه سال اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم A ايه wani ruwayan suka ce mutanen maka ne suka ce wai suka roƙi annabi ya nuna masa aya ya aka yi.
فأراهم انشقاق القمر مرتين حتى رأوا هراء بينهما
Farawo sai ya nuna musu. Yin za ku kamar wata ya ket. Eh marar ne sau biyu sai da suka ga dutsen hira a tsakanin watan guda biyu. Mm.
رواه عن أنس قتادة رضي الله kuma عنهما ya zo daga ana daga ta da yana وفي cewa رواية معمر وغيره عن قتادة أنه Ah, ya ji daga ma'amarin da wannan za daga ta da yana cewa أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر to kaji dalilin sauke ta na'am نعم ورواه عن جبير بن منعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة ورواه عن ابن عمر مجاهد ورواه عن هذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمران العبدي وأكثر درج هذه الأحاديث صحيحة والآية مسرحة ولا يلتفت إلى اعتراض إما خزول بأنه لو كان هذا لم يكف على أهل الأرن to kaji ya ce ba za mu waiwaya zuwa ga bajirere ne yana wanda suka tabe ba bi annahu lam yakab ala babu wani abin tsoro kowa ya san wannan idhu huwa shay'un إذ هو شيء ظاهر wannan لجميعهم abu ne mabayani ga kowa da kowa إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه إن شقا ba ilimin yankul ba shiro a gare mu ba na cewa ga wasu mutanen duniya da suka kardali wannan dare su ce ba su ga wata ba babu shi sai dai in kana barci aka yi ولو نقل إلينا أما لا يجوز تمازؤهم لكثرتهم على الكذب لما كان علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرن tabi walau da dai mai kira ilaina an tirato zuwa gare mu amma la ya juzu ga wanda tamawuluhum wanda dacewansu bai dace wato jin maganarsu bai dace ba li kasarati ga yawan ko a ce suna faɗan ba gaskiya ba kama kana alaina bi da abin da ya faru da hujjatan to duk da haka ya zama hujja idan laysa al-qamaru ai ita wata tiyadin wahidin ba haɗi guda ɗaya bane li jami'i ahlul ardi ga dukkan mutanen duniya na'am فقد يدلو على قوم قبل أن يدلو على الآخرين kaga yakan lego ga wasu mutanen kafin ya lego ga wasu mutanen وقد يكون من قوم برد ما هو من مقابلهم من أقدار الأرن to kaji bayan wannan haila yau min aka dara al'arari au yahudu ko a tsare bai na kaunin tsakanin wasu mutanen wa bai na huda tsakanin watan sahabin ko gajimare girgije aw jibalun ko dutse ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض ودون بعض eh wani hada dalilin wannan najidu sau da yawa sai ga an samu kisbewa fi ba'al biladi a shayin wasu garurrukan duna barin koma bayan wasu mhm.
وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية wani ban- wani garin kuma wani bangare ne kaɗan zai kisbe wani kuma kulliya duka ne mhm.
وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لإلمها wani bangaren masu ba san kisbe wata ba sai dai irin abin da aka ja karatu to yi kenan wannan da yi za su yi aiki mhm.
ذلك تقدير العزيز العليم zalika taqdir wannan iko ne al'azizu mabuwayi sarki mai rinjaye al'alimu masani ga abin da yake kewaye da bayinsa وآية القمر كانت ita ليلة ayar ayar wata da dare ne
والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب kaga al'ada mutane da laila da dare alhudu hutu da wasu kunu da natsuwa wa ijabul abwabi da kulle kyamare وقطع التصرف da yanke tasarrafi ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا مرة ذلك وتابل به to kaji wala ya kadu ba kowa ne zai kusanta ba yari wace ya san min umurin sama'i daga al'amuran sama lafiya ma ballan tana ma shi an wani abu illa man rasa da zalika sai dai wanda ya yi kardado ya dinga kula da hakan ina rasa da zalika wanda ya yi kwanton bauna ya jira daren kenan in wa ta bala bihi wanda kuma yake kula da haka wani zalika ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يكبر wani zalika dalilin wannan ma ya kone da kusu sau da yawa kiskewa yake kasance na wata kasiran da yawa fil biladi a garin wa aktharuhum amma mafi yawan su kuma la ya alamu bihi wasu ma ba san ma an yi kiskewan ba حتى يكبر sai an ba da labari وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها dogaji ko kasiran ma yi hadisin sikadu wanda amintattu suka ba da labari biya jayibi da abubuwa mamaki shahidu na hamin anwariya na wanda suka shaida daga hafkan kani ونجوم طوالئ إذا من تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها Bazi bayan wannan kuma wani jumun da taurari dawali a masu tsinkaye izami masu girma ta zahara wanda suke bayyana fil a hayani a lokacai billaili da dare wala ilma ba tare da sani ba wala haddan biya ba tare da sanin iyaka ba ga wa- wa- li- li'adin ga mutum ɗaya ba وكرد الطهاوي في مشكل الحديث أن أسماء بنت أميش من طريقين Eh, shi da hawi a mushkilin hadisinsa ya fitar ta bangaren ashimawa yar umai shi tana cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في هجر علي kaga annan nabiya hi annabi sallallahu alaihi wasallam eh kana yuha ilai ana wa annabi wahayi sau da yawa ana masa wahayi warazu amma kansa fi hijir aliyu yana nan a cikin sayyidina aliyu bin abi dalib
نعم فلم يسل الأثر حتى غربت الشمس har wato rana bai har rana ya- bai sallar la'asar ba har ranar ya faɗi eh to ya kai وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه صليت يا علي sai annabi ya ce ya ali kayi sallah kuwa ya ya ce قال لا
Sayyidina Ali ya ce ban yi sallah ba ya Rasulullahi.
نعم فقال اللهم إنه كان في ذاتك وذات رسولك فردد عليه الشمس Ya annabi addu'a. Shugaba mai Allah. Ya ce innahu kana fi da'atika ya ma- ya ubangiji fa Ali yana maka da'a dan kaiwa annabi biyayya Allah kaiwa. Kaga anan ka kula annabi yawa biyayya yi. To ma ka ce innahu kana fi da'atika. Wa da'ati rasulika kuma yayi wa annabinka da'a. farudud alai shamsi Allah ka mai da rana ta dawo ta zama la'asar tangarai haka annabi ya faɗa ya aka yi قالت أسماء رأيتها فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض هذه- وذلك بالصحباء في خيبر قالت تجي أسماء تجي فرأيتها ضربت مم.
sai da magaranan ta faɗi amma alfarman wannan annabi sun mara aituwa ɗala at ya ganta ta fito ta yamma ba fa ta yin kiyama ne zo ba in ga rana ta fito ta yamma ta yin kiyama ne zo amma yi annabi ya ce kai ki dawo sai ta dawo yau ma ya ce za ka ja mana ba ra'aya ta rabbi ka nam يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في مالها خيرا قل انتظروا إنا to ga yi منتظرون dillan daga rana ya danno ta yamma ta yin kiyama za a yi amma rana ta faɗi annabi ya ce ke ki bullo wannan kuma umarni ne na wannan annabi namu ki dawo sai da ganta ta faɗi bulut ki dawo dole ta koma ta zama la'azar alfarmar muhammadin rasulullahi wane rana annabi ya ce da ita ta dawo dole ta dawo saboda alfarmar wannan annabi namu wani da yake magana ku ce ya gwada in ya isa wane wajen ƙaryan banza ana ce ma annabi kana haɗa shi da wani in ka isan ya je faɗuwa mu zo mu taru mu yi cincirin da baya ka ce ka dawo annabi Allah ne yarda ka dawo shi ya faɗa dole ka dawo yau yana da alfarma a gun mai kayan yi wallahi da ranar ba ta dawo ba ta gaya wa 'yan garinsu ta isa annabi ya ce ta dawo ai ba maganar da asar dama duniyan dan shi aka yi Allah mun gode maka azmahu ya ce muna gani ta bada amma sai da ta dawo ta koma la'asar daidai kuma muka ganta dala ab ta leko eh ya aka yi بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض ba da ma bayan ta faɗi ranar ta koma ta tsaya kan duwar wasu wal arzi da ƙasa ana ganin ta wa zalika بالصحباء في خيبر kaji asaba ya kai mhm.
قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات Kala yake cewa wannan hadisai guda biyu ingantattu ne. Masu ruwayan hadisan ma amintattu ne.
وهكا الطهاوي Imam Dahawi ya haka yato.
أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التقلب عن حفظ حديث أسماء Kaji yake cewa in ji Dahawi, Ahmad dan Salihu shine Abu Ja'far Dabari mutumin birnin Misra malamin hadisi ne. ya yi cewa kana ya kure layan baki zai kama da wani man sabila hul ilmu ga wanda ta barkin sa ilimi a takallahu ya yi jinkiri wannan hadisin mutum ya zama ya rike ya gani darajar annabi eh hadisin nan na zama bai kama da duk mutumin da ta barkin sa ilimi ne a ce ya saba ba kar ya saba ga wannan hadisi annabi min alamatin nubuwa ita wannan ala hadisi tana daga alaman annabta ai
وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي To, Malam Yusuf Yunus dan Bukari ya faɗa daga ƙalansa na magazi na yaƙe-yaƙe warwaya tuhu da ruwayansa.
عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم Daga Malam Ishaqa Imamul Magazi lama usriya bi Rasulillahi yayin da aka yi Isra'i ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ya aka yi وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير yayin da annabi ya ba mutanensa labarin bin rufukati da ayari da alamun wannan ayari mhm.
قالوا متى تجيء aka ce wa ya rasulullah yau ne za su ƙara so nan garin makka mhm.
قال يوم الأربعاء Ah, sai ce ranar laraba ne ranar laraba za su zo haka annabi ya faɗa ko ba ku ji ba man bara ranar laraba annabi ya ce in Allah ya da a ran nan Bai- kowa da yadda yake fahimtar magana annabi ya ce ran laraba za su zo in Allah ya yarda kuma ranar laraban sai sun zo a annabi ya faɗi magana wane mutum Allah ya yarda to ya kai mm.
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون aka ce da ranar laraba ta yi sai ƙuraihawa suka tare yan zuruna suke dubawa bari mu ga muta a yadda annabi ya faɗa za a zo labarin mun dade muna gaya muku Mm.
وقد ولى النهار ولم تجي ga kuma wannan naharu rana ta jiya walam ta jiya man su ba su zo ba فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وهبست عليه الشمس gaji sai annabi ya addu'a sai aka tsare masa ranar awa guda in aka tsare wahu bi zat alaihi shamsu aka tsare ranar ta ki fita
الفصل الثالث عشر ai uku da rabi yayi ba su fito ba kyale sa haka Eh, akwai- Allah kai mana gafara darajar manzon Allah aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya alfarman wannan annabi namu karanta fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji karanci fatiha kafa uku bakin da suka kawo mana ziyara Allah ka saka musu da alkhairi kowa